Allah ta'ala ya samu amfana da abin da zai ya mana wani da Allah ya samu a mizanin kafana malam barka da zuwa masha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يجوء السلام حينا اللهم ربنا بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام برحمتك يا سلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mahaliccin kowa da komai wanda bisa ikonsa da kaddara wasu yin rayuwar mu zuwa wannan yammaci mai albarka na wanda ranar juma'a bahaushe yana mata kirari da juma'a hajji babbar rana rana ce ta maza da mata ma'ana rana ce ta gaba ɗaya ba mai ware kansa ya ce wannan ranar tasirce shi shi kadai har ma a ƙasar hausa idan an haifi yaro namiji ranar juma'a sai a sa mishi da juma idan mace ce sai a sa mata jummai musamman ko fulani alhamdulillahi wannan kungiya mai albarka ta nisa'u sunna reshin karamar hukumar katako an shirya wannan muhabara ko muhabarat ko makirata semina da aka tsara gabatar da makaloli masu tarin yawa masu tarin albarka wanda kuma malumanmu iyayenmu shugabanninmu limamanmu suke nan domin gabatar da waɗannan makaloli da izinin Allah domin mu fa'idanta a matsayinmu na ɗalibai ilimi waɗanda Allah madaukakin sarki ya yi mana arzikin bin su sau da kafa cikin karantarwa da suke mana domin amfanuwar rayuwar duniya da kuma ranar tashi kiyama cikin jerin waɗannan matsaloli aka samu jarrabawa don ni nakan kira ta jarrabawa aka ce ni ma zan gabatar da wani abu a jerin waɗanda aka gayyata cikin wanda za su gabatar da makaloli kuma ita malama zainab ta ɗauko mu ce dalaba ganmu kun ga dole za ta sha wahala amma a matsayinta ta malama sai mu taya ta da addu'a Allah madaukakin sarki ya sa abin da aka sanya a gaba a cikin nasara a kan shi wannan maudu'i da aka bani na ba ta uzuri jiya war haka na gombe kuma ina fata gobe ma iwar haka ina gobe insha Allah na shigo kuma na manta sam ina da wani mitin karfe biyu da rabi zuwa karfe uku da rabi wanda kuma online ne ne resource person amma Allah shi ikonsa an yi addu'o'i na sosai ne tafi hana mu don haka suna can yanzu suna jira ba hali da ji su ba hali gansu kuma alhamdulillahi naman shi ne za a yi a halin yanzu gaskiya da farko ina taya ku murna jagororin nisa'u sunna da kuma members na nisa'u sunna wato ita wannan rayuwa duk abin da ɗan adam zai yi ya amfani da lokacinsa lokaci idan ya wuce babu abin da ke biyowa baya sai nadama ga wanda ya asara lokacinsa ba abin da yake biyowa baya sai ciza yatsa ga wanda ya asarar lokacinsa. Wanda ya amfani da lokacinsa shine wanda zai mori rayuwarsa ta nan gidan duniya kuma ya more ta a ranar tashin alkiyarma. Daidai wannan gaba nake jinjina muku bisa wannan dama da kuka samu za ku fito daga gidan da jinku ku zo domin fa'idanta da irin waɗannan nasihohi da jan hankali da karantarwa da ake yi. muna fata Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya ba mu nasara ya mana muwafaka ya mana dace ya dora mu akan daidai ya sa abin da za a karantar da mu ya amfanar da mu duniyar mu da lahirar mu ina ga ababin gabatarwa na yi abin da zan iya malama ta sanar da ni abin da ake so na yi magana a kai aya ta biyu a cikin jerin ayoyi da ke cikin surutun saffi ɗaya daga cikin surorin da ke kumshe a cikin alkur'ani mai girma kuma alhamdulillahi a daidai wannan gaba nake so mu yi amfani da ɗan takaitaccen lokaci domin mu ja hankulan junanmu a kayi idan muka kalli rayuwarmu ta yau ina yawaita faɗa ba wanda yake shiga ƙalubale irin wanda zai fito ya kira mutane zuwa ga addinin Allah ya fi kowa shiga ƙalubale shi yasa mace idan za ta yi aure nakan yawaita faɗa ma waɗanda suka zo domin a yi musu training na yadda za su je su zauna a ɗakunan mazajensu a nan santar mu nakan ce in baki shirya auren zama da malami ba karke take aure malami ki bashi ya je yayi rayuwarsa ta malanta tunda ke baki shirya ba ki je ki nemi social mutum ki aura sai ki zauna lafiya domin auren malami na rantse muku da Allah wahala ne saboda shaidar da Allah ya yi musu a alqur'ani da yace hal yastawi alladhina ya'lamuna والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب shi da kansa ya tambaya yace da wanda ya sani da wanda bai sani ba za su zama daidai amsa ita ce ba za su zama daidai ba wallahi ba iya maza ba har ma matan nakan gaya wa ƴan uwana maza idan ka tashi yin aure in ka ga mahaddaciya qur'ani baka shirya zama da mahaddaciya qur'ani ba kaka yi daka aura ka barta da haddan alƙur'anin ta ka je ka nemi daidai da kai ka aura sai ku zauna lafiya illar ita ce da mahalicin mu ya ce ya ayyu halladina amanu lima taquluna ma la tafaluna ya wanda kuka yi imani dai yasa kuke faɗin abinda ba za ku aikata ba kabura maktan inda lahi an ta ƙulu ma la ta faluna. Ya munana laifin ya girmama matsalar ta zama ƙatotuwa a wajen wa a gaban Allah ran tashin kiyama. Ka je gaban Allah a kama ka da yin ko da faɗin abin da ba ka iya aikata shi. Ya girmama ki je gaban Allah a kama ki da maganar da kike faɗa ya saba da irin aikin da kike yi. malama ta ce mu ɗan yi sharhi daidai gurgudun fahimta akan wannan ayar ya ku waɗanda kuka yi imani lima ta ƙuluna ma la taf'aluna me yasa kuke gaya wa mutane abin da ku in ba kawai iya aikata shi kun ga wannan ayar tana magana a kaina ni na sani wannan ayar tana magana a kanki na rantse da Allah ni na sani kuma ke ma ya kamata ce kin sani wannan ayar tana magana akan babanki wannan ayar tana magana akan mamanki wannan ayar tana magana akan yayenki wannan ayar tana magana akan mijinki wannan ayar tana magana akan yayanki wannan ayar tana magana akan duk wani wanda yake mai imani da shi Allah ya ce me tuhumar me yasa muke faɗin abin da ba za mu aikata ba. Malama ta ce mini an gayyato waɗanda ake musu zaton. Idan da matsala za ta faru tsakanin ‘ya'yansu a gida, su ɗin sun isa su kira ‘ya'yansu su zaunar da su don su musu nasiha a musulunci. Idan da a ce a cikin gidan da suke zaune mace da namiji za su samu saɓani a samu rashin fahimta ku da aka tara ana tsammanin kuna iya kiransu ku zaunar da su ku nuna musu abin da suka yi nan bai dace ba wasu a cikinku kamar yadda ta faɗa sukan kama hanya a anguwanninsu in za a yi aure madadin a kirawo wani namiji su ake kira su je su tara mata don su karantar da su wasu a cikinku sukan je su yi sulhu a tsakanin waɗanda suka samu sabani ko dai ma'aurata ko kuma waɗansu na daban waɗanda wani abu na mu'amalar zamantakewa ta hana ake buƙatar a samu mai fahimtar juna. To in ko haka ne, lalle akwai ayar tambaya a kan wacce ce ta farko ya kamata ki tambayi kanki daga zuwan ki duniya zuwa yau. Menene kike iya tunawa kin faɗa wa mutane su yi ke ba kya iya aikata shi. Ki tambayi kanki. Akwai ko babu. In an zauna an yi nazari za a tara sabai. Ta ina kashi hamsin ɗin kumatan aure ne. Wannan shi ne iya tunanina. To, malama ta ce saba'in ma matan aure ne. Wala Allah ragowar kashi talatin ɗin da ya rage masu harin su ma su yi auren ne. Kenan dai a kwana tashi duk ɗinku za a kira ku me matan aure ne, to karki manta, ke malama ce, ke mai wa'azi ce, ke mai tunatarwa ce, ke mai nusar da wani ne, to yanzu dai a tambaye ki a aurenki in kin tara mutane kina gaya musu cewa mata ‘yan uwana a ji tsoron Allah, mu zama masu haƙuri, mu zama masu amana, mu zama masu kawaici, mu zama masu yafiya, mu zanto masu juriya, kada mu mazanto masu rama mugunta da mugunta tsakaninki da Allah abin da kike faɗan haka kike a gidanki? Wannan ita ce tambaya. In dai za ki ce ma wata ta zo da complain na matsalar gidan miji ki ce wance wannan rayuwar da kike gani hakuri ake yi. Idan ba ki yi haƙuri a kan abu ɗan ƙanƙani ba, za ki je ki haƙura a kan abin da babba ne kuma ba ki da yadda za ki da shi. bari irin wannan rayuwar ta mace ta kasa zama ta kasa hakurin zama a gidan miji akan kudin cefade ta fito ta kama sai da awar alayi gunsu me aka yi wallahi an yi ba yi ba masakwace yace to me kake nufi ka ce an yi ka ce ba yi ba ce ce Allah madaukakin sarki ya dora miki nauyi kin karanta kin fahimta daidai gwargwado za ki gaya wa mutane mu yi haƙuri ke ma ki zama mai haƙuri. Za a gaya wa mutane mu riƙe amana ke zama ke ma ki zama mai amana. Za mu gaya wa mutane ku yi haƙuri ku zauna da mazajen ku lafiya kuma ake ji kina burkuɗa wa baban ummi baki, kina jayayya da baban ummi, ya tsinke ki da mari kin tayar masa da hayaniya a gida? Ba na ce tsinke ki da marin daidai ne ba, idan shi bai yi daidai ba ke ya kamata ki ba daidai ba wata rana wani abun ban mamaki ya faru da wasu mutane guda biyu a dokar daji irin yanzu a fara ruwan sama ana fita a je a yi gyaran gona lokacin da aka je suna gyaran gona suna tattara yayi a tara don a kona ɗaya a cikinsu wanda nake so mu yi koyi da ɗabi'arsa da halinsa duk yayi da ya tattaro sai ya zo ya samu rami sai ya zuba a ciki sai da ramin ya cika sai ya ɗauko wuta sai ya zo ya saka yana sakawa wuta ta fara ci balbal balbal ashe akwai maciji a ciki yayi maciji a ji zafin wuta sai yana neman hanyar fita shi kuma ya zo idan wannan gefe ya cuta wurin da yake ga kamar ya binne sai ya sa itace ya jaye jaye jaye buɗa domin sauran abubuwan su kone yana leka wani gefe sai ya ga maciji ya kada nan ya kada can zafin wuta ya dame shi yana neman hanyar fita ba hanyar fita a rayuwa kullum mu zama masu tausayi in mun ce mutane su ji tausayin ɗan uwansu a samu wannan ɗabi'a tare da mu idan mun ce Allah madaukakin sarki ne ya faɗa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ba ana nufin iya mutane ba ba ana nufin iya akuyoyi ba hatta dabbobin da ba mu da alaka da su in akwai damar da za mu iya tausaya musu mu tausaya musu wannan bawan Allah sai ya ɗauko itace mai dan tsayi yana tunanin yadda zai fidda wannan maciji a cikin wannan wuta da ya zo sai ya sa itacen burinsa da nufinsa macijin ya kananna ɗaya a jikin wannan ɗan itace sai ya samu ya ɗago shi ɗan adam bai san gaibu ba lokacin da maciji ya fara nannaɗewa a jikin wannan itace sai ya yi surfa sai ya sari mutumin nan a hannu da ya sare shi a hannu sai ya sake yana sakewa hannunsa da zai ɗago sai jini wancan abokin aikinsa da ke nesa ya ga jini na tartatsuwa a zuciyarsa ya ce maciji ya saduwa ne tunda yana nesa yana ƙoƙarin zuwa inda ɗan uwansa da maciji ya sara yake amma wannan mutumin duk da jinin saran maciji na nan na diga a hannunsa sai ya sake nemo wani dogon itace ya sake zuwa ya saka shi a ciki yana jira macijin ya kanan idan ya samu ya fidda shi kuma haka aka yi maciji da ya fara kanannadewa tun da ya ga abin da ya faru da shi a baya kan macijin ya fara nisa a jikin itacen sai ya daga itacen da ƙarfi sai ya binciko maciji waje sai ga abokin aikinsa ya iso yana zuwa sai ya ce wa da ɗaure min a nuna ya ce ba zan ɗaure ba ban san ba ka da hankali ba sai yau ina kallo ka kai itace maciji ya sare ka jini na zuba a hannunka amma ka sake zuwa ka ɗauko wani itacen ka sa domin ka ciro macijin sai ya ce da shi ina roƙo ka yi haƙuri ka naɗe min hannuna bayan ya naɗe masa ya ce wa ne na yi mamakin ka ni kuma ya ce a rayuwa kar ka yadda laifin da wani ya yi na saƙon Allah ya sa kai ma ka ce wannan abin zai ja ka kai ma ka yi abin da ba daidai ba. ya ce maciji abin da ya iya cuta ni kuma abin da aka bin umarni taimako don maciji ya cuce ni ya kamata ya hana ni abin da Allah ya ce na yi kun ga wannan kai tsaye a babin taimako ba za a zarge shi kamar yadda Allah ya zargi waɗansu daga cikin masu faɗin abin da ba sa aikatawa ba ya uwa kar mu manta muhallin shahidinmu lima taquluna ma la taf'aluna ke ne in kin samu sifika kina cewa mata mai haƙuri mazan yau sai an haƙura to ke din a je a kalle ki ya zaman ki da baban Aisha akwai haƙuri ko ba an kawo miki matsalar kishiya ki ce wance yanzu idan baki haƙuri da kishiya ƴar uwarki ba yaya kike so ki yi a rayuwa kuna zaune a gida ta harare ki a baki lada ta gaya miki bakar magana a baki lada ta miki habaici a baki lada ta gaya miki mummunan magana da rana ko da daddare a baki lada saboda kin zama mai haƙuri a rayuwa ke kin iya faɗin wannan ke kuma fa a gidan kiyaye kiki nakan ba da wani misali idan har za ka gaya ma wani yayi fari to karka yadda kai a same ka wajen aikata baki idan ko ka ce a yi fari kai ka je kai baki wannan ayar ta sauka a kanka lima ta kolona ma la ta falona me yasa muke faɗin abin da ba za mu iya aikatawa ba wata rana an samu wata yarinya za a aurar da ita mahaifiyarta da mahaifinta suka zo suka sa ta a gaba suka yi mata fada suka ce kin ga zaman mu ni baki taba gani ina fada da mamanki ba maman ta ce baki taba gani ina fada da babanki ba ba wai ba ma samun sabani ne ba hakuri muke yi dan haka in kin tafi gidan aurenki duk abin da mijinki ya miki ki hakuri ki nemi taimakon Allah duk abin da uwar gidanki ta yi miki ki yi haƙuri ki nemi taimakon Allah yarinya ta karanci zaman da ta yi da mamanta duk wani abu da ta yi wa mamanta na laifi in dai a babin kuskure ne idan ta ce mamanta mamaki ya haƙuri uwar tana haƙura yau da uwar ta gaya mata wannan magana sai ta ji a ranta halin uwarta za ta ɗauka in ta je gidan aurenta alhamdulillah yarinya an aurar da ita an kawo ta gidan miji an haɗa ta da uwar gidanta sai aka samu jarrabawa da ruwa ne da wuta yarinya ta shigo don ta yi zaman aure uwar gida an riga da an famfata an gaya mata kishiya ba ta karama ta ƙare iya shirinta na cin mutunci a rayuwa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wannan yarinya ta zo aka kai ta ta gaida uwar gida in uwa da aka kawo ta aka ja hankali aka yi nasihu sai uwar gida na ciki na ciki na baka na baka aka zo aka fara zama bata ci sati guda ba uwar gida tana da yarinya ir jaririya mai kashi a ko idan yadda ta ji kashi za ta ɗauko ta ta ɗora ta a kanko idan ta yi ta ƙare sai ta ɗauko ruwa ta wanke wa yarinya ta yi mata tsarki da ruwan tsarki da kashi da fitsari yanzu yana cikin ko idan ta ɗauko ba ta kaiwa banɗaki sai ta zo ƙofan amarya ƙofar ɗakinta da takalmanta a ƙofar ɗaki sai ta kifar da wannan ruwan kashi da fitsarin a kan takalma sai ta je ta ajiye ko ta juya ta shiga da harkokinta yarinya tun ba ta fara sani ba har ta gano in ta fito ta ga kudaje na bin takalmanta ta ɗauka ta wanki wata rana sai ta gane ma idonta amma ta tuna da abin da aka gaya mata a gida ta zama mai haƙuri kuma ba ta so abin da aka gaya mata nan a ce ita ba ta yi aiki da shi ba ta lallabo sai ta zo ta samu uwar gida ta ce anti ina roƙon alfarma a waje duk lokacin da yara suka yi kashi don Allah ki kira ni ni zan wanke musu in ɗauka in je in zubar a banɗaki. zuba min da ake a kofar ɗaki na hakan yakan sa in na fito sai in ji wani na bakin ciki ya kuntume a zuciyata kuma ba na buƙatar a ce wani abu na gaba ya shiga tsakanina da ke wannan shine roƙona dan Allah abin naku na mata na tambaye ku me laifin amarya a nan ko kuka ce babu ai amma ita uwar gida mata laifi hakan ma tsaurin ido ne ta same ta a gidan har ta zo ta gaya mata wannan maganar ita an mata laifi sai duka daga wannan ranar uwar gida ta fara dukan amarya duk abin da ake amarya ba taba gaya wa mijinta ba wata rana sai aka samu wannan jarrabawa aka dake ta har a fuska fuskar ta kumbura kuma dan magariba miji ya dawo kuma a ɗakin amarya yake yana shigowa ya ga fuskarta a kumbure ya ce wance me ya faru sai ta yi yaƙi ta ce me ka gani abin da aka hana ne na yi baccin dan magariba baccin bayan la'asar to mutum da matarsa ai halittarta yana da wahala ya sauri bacci masa ya ce wance ki gaya min tsakanin ki da Allah me ya faru da ki ta ce babu bayan kwana biyu miji ya dawo da rana a lokacin da bai saba dawowa ba sai ya zo ya taras uwar gida tana kan amarya tana dukanta to shi ma mijin irin wasu mazaje ne tsoron uwar gidan yake sai ya ja sa bas sai ya koma bai shigo gidan ba aka yi wa amarya dukan ta tas sai da ya dawo amma yau idonsa ya gane masa yana dawowa ya shigo ɗakinta ya kalle ta ce me ya same ki ta ce me ka gani ba abin da ya same ni la sarki na ga wata ta kaɗa kai hala in ita ne ba za ta iya ba ha ke kike ce wa mutane a guri ba don uwar gidanki ta laka miki duka me abin damuwa ki hakuri mana oh ba za a iya ba to lima ta ƙurnuna ma la ta falun don me yasa za ku rika faɗin abin da ba za ku aikata ba mani ta da alaikum ma ta do alaihi mithli ma ta da alaikum a'a amma dai idan muka ɗauko wacce ayar me aka ce da mu idfa billati hiya ahsan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم wannan yarinya ta ɓoye bayan kwana biyu lokacin da ya zo ya ga an masa wannan duka da ya tambaye ta ce babu komai ya ce na shigo na samu wacce tana dukanci yarinya tana kan kujera kamar yadda wannan abun fa a nan Najeriya ya faru. Ki gane ba wai larabawa ba ne, ba kuma a zamanin sahabbai ba ne, a nan Najeriya ne, a jihar Kaduna mai yiwuwa in na faɗi garin wata mata san gari. Yarinyar nan sai ta sauka a kan kujerar da take, ta gurfana ta ce wa mijinta, na haɗa ka da girman Allah, kar ka je ka samu an ka ce za ka yi mata magana. abinda na kaddara shi ne har yau ni ne ban gane halin da zan bi na zauna da ita lafiya ba. Haka ake so ki zama uwa. Na ke malama ce, na ke mai wa'azi ce, na ke yar nisa'u sunna ne, to don Allah kara samu nisa'u bidiya a cikin a cikin Ki amsa sunan yar nisa'u sunna da gaske, ki amsa sunan yar agaji da gaske, ita wannan muguwar ki agaje ta unsur akhaka zaliman aw mazluman bayan ta faɗi wannan magana miji yayi shiru daman tsoro yake gari ya waye ya kama hanya ya tafi kasuwa uban amarya sai ya kira shi a waya ya ce wani ina roƙon alfarma a wajenka ina son ‘yata wance in dai ba matsala ta zo gida yau ina son ganinta. Sai ya juyo da abin hawansa ya nufo gida yana fargaba. Duk iya tunaninsa matarsa ta kira babanta ta gaya masa abin da ke faruwa a gidan. Yana shigowa ya sallama ya zo ya sami ta daki ya ce wance. Kun yi waya da babanki ne? Ta ce o'o, ni ban waya da shi ba. Ya kira ni ya ce ki je gida, ta ce kai a gida ne na kiran suka gaya masa abin da yake faruwa tana faɗin wannan sai ya gano cewa ba ta yi magana da baban ta da ciki kuma bai san me ya faru ba ya ce wallahi ni ban gaya masa ta ce to me ya faru babana zai kira ni haka ta kama hanya ta taho gida duk fa wannan abin da na faɗa ban iso kan darasin da ya kamata ku ɗauka a wannan kissar mata lima ta ƙuluna ma la taf'aluna muna tafi da ku? Ya ce ta shirya, ya goya ta a bayan abin hawa ya kawo ta ya sauke ta gida, ya wuce kasuwa. Tana shigowa gida, ta san turakar babanta, amma ba ta je ba, domin ƙa'ida shi ne, idan kika zo gidanku ba kwanta, ki fara shiga gida ko kin san ɗakin babanki. Me dalili? Ala yana tare da su ta cikinsa shi ma. in kika je kika samu kannin ki ina mawa sai aka ce a'a ta je wajen baba to yaya da zuwa kika yi da kin warga za musu lissafi an gane wannan tarbiyyar ta shiga cikin gida bayan an ganta wance ta zo wance ta zo aka yi murna sai ta tambaya ina baba sai aka ce ina daki shi dawa aka ce shi kadai sai ta kama hanya ta tafi tarbiyya ta samu da ta zo ta yi sallama baban ya ba ta dama ta shigo ta zauna a gefe bayan ta gaishe shi sai ce wacce na aika a kira ki ina so tun da kika yi aure ba ki taba zuwa min da complain ba ba ki taba zuwa min da bukata ba na kira ki yau tambaye ki menene kike bukata a wajena kuma meye matsalar ki a gidan auren ki tambaya akai ta ce baba gidan aure na ina zo ni lafiya ba ni da abin da zan ishe din godewa Allah shi yasa baka ji komai ba inda ke ne haka zaki ce a'a yar nisa'u sunna in ke ne haka zaki ce tsakani da Allah Allah ka ba mu ikon gyarawa bayan ta faɗi wannan ta ce baba ina da bukata guda ɗaya a wajenka amma alfarma nake nema ya gyara zama ya ce me bukatar ki ta ce baba bukata ta a wajenka ita ce addu'a daga wajenka koyaushe zaman lafiyan da muke da shi a gidanmu Allah ya ƙara mana wannan abin da ta faɗa ya burge mahaifi ya ba shi sha'awa sai ya ce mata, Wance tun da Allah ya kaddare, kin zauna lafiya a gidan aurenki, ba ki taɓa zuwa min da complain ba, na tambaye kin ce ba matsalar komai, addu'a kike nema a wajena, ina yi kin kanki nema kuma zan ci gaba da yi bayan kin nema. Don haka bana, na ba ki kujeran makka za ki tafi makka. Hakuri ya yi rana ko bai yi ba. Wallahi, wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. to yanzu mun zo daidai inda darasin za a ɗauka. An ba ta kujeran makka. Abin da ya faɗo mata a rai shi ne ta nemi alfarma a wajen babanta. Ta ce, Baban na neman alfarma. Bayan an kira iyayenta mata sun zo, an taya ta godiya. Sai ta ce, Baba alfarmar da nake nema wannan kujerar makka da ka bani, na ba wa maman kishiya ta ta ce. To, malama Zainab in dai ji malamai abin da suke ta faɗa. Eh, lima ta ƙuluna, ana ta faɗo. Mu muke cewa in mutum ya ma mugunta, karama mugunta da alheri. Ina mugunta aka mata, ina cutar da ita aka yi, zaluntar ta ake yi, musuna mata ake yi, dukanta ake yi, da ta samu abin da ba ta taɓa samu ba na alheri ta ce ta ba wa maman wannan mai mata wannan abin ta ce gaba ɗaya gidan mamaki shi shi su wani irin zaman lafiya suke yi a gidan nan a ba ta kujerar makka ba ta taɓa zuwa ba mamanta ba ta taɓa zuwa ba amma ta ɗauke wutan kujerar makka ta ba wa uwar kishiya ta ce Allah ka ba mu irin wannan zuciya to wata ta kada kai ta ce a ita kan ba ta so haba yan uwa ki hakuri ki hakuri ina so in tabbatar mana akwai wanda wallahi da ba dan an mata kishiya ba ba za ta je aljanna wallahi ba za ku gane wannan magana wallahi akwai kalan cutu wanda inda ba kishiya aka miki ba ba wanda ya isa ya zo har gida ya cutar da ke irin wannan cutarwar kuma da ba don wannan cutar wanda aka ne kika shanye kika yi hakuri ba ala ladan ki da bai kai ya kai can da ba gaban Allah ran tashi kiya ba ko na ga anti jami'a na harara na yi hakuri kan ke da ya ce shi ma ya ishe shi ba sai an mutum kishi ya zai je aljanna ba wannan kawai misali na bayar Allah ya datar da mu wannan yarinya bayan an yi mamaki kanin uban da aka kira suka zo aka gaya musu abin da ya faru ya ce yaya ni da kuɗina na biya mata kujeran maka ta je da ita da maman kishiya yin alheri ya hana mata samu bai hana ba sai da kike cewa kada Allah ya baki irin wannan zuciyar yanzu kin ji ta yi kyauta kuma Allah ya saki bata abinta wallahi duk abin da kika sani na alheri ne za ki gaya ma wani ya je yi ki ji a rake ke ma za ki yi duniya ce ne wanda suka fi mu arziki sun rayu sun koma ga Allah wanda suka fi mu talauci sun rayu sun koma ga Allah wanda suka fi mu ilimi sun rayu sun koma ga Allah wanda suka fi mu haƙuri sun rayu sun koma ga Allah wanda suka kana mu a haƙuri da juriya sun rayu sun koma ga Allah duniya ce, kowa ya zo ya zauna ya tafi kowa zai zauna zai tafi. Wannan babba da ya zo ya bata wannan kujeran makka, mai hali baya sake halin, baya fasa halinsa. Eh, ai ba sai na faɗa ba kin san me ya faru.
ta ce kujerar ta ba da ita wa kishiyarta ta je da mamanta. Iyi? Na sarki na ga wata kan wata ta gode baki ba ta kirbe ba. Ƙarshe asa ake ba ta kujera ta uku amma aka yi mata kashe ba a buƙatar ta nemi alfarma a wajen kowa. Wala Allah da an ba ta dama. Ta uku Allah da za ta ba wa kishiyar uwar kishiyar data. Yi mana, me hali na ba mu wannan kisa mu gane cewa mutum ce ɗan uwar ɗan Najeriya ce, ɗan arewacin Najeriya ce. Jinsin da irin namu, tana rayuwa a irin zamanin ta yi wannan. Me nake so in nuna mana, idan mun gaya ma wasu su zama masu haƙuri a rayuwa, don Allah mu din a fara ganin hakuri a rayuwar. In muna gaya ma wasu su zanto masu yin karamci da nuna tausayi a rayuwa a samu wannan ɗabi'ar farko daga gare Idan muna ce ma wasu su zauna da abokan zaman su lafiya don Allah a fara ganin wannan karantarwar daga gare Ba yadda ba a yi. Ki zo kina gaya mana cewa mace bai hakuri da miji. a ganku a kotu ko a ofishin tuta sai da miji kuma magana hakuri wata sallah ta zo miji bai yi layya ba bai koya mata kayan sallah ba an zo an same ki da complaint kina gaya mata cewa wanda ki hakuri ita wannan rayuwar ba komai ake kisan wa dan adam ba kuka ɗauko wani tsohon gari kuka ba ta kuka ce ki je ki sa wannan ki je ki yi da shi sai ke mijinki ya zo ya yanka taure ɗaya a gida suna zumbura masa baki me ya dalili an saba yin guda biyu ko guda sai ya zanto amma ba su iya samun bana an yi wannan guda biyu ko uku ba wannan yanzu ya fara samun suna zumbura baki ina maganar waccar maganar da Allah ya gaya mana don me yasa ba ma iya aikata abin da muke faɗa da bakunan na yi wannan misali akan babin zamantakewa aure ko malamai ne babban jarrabawa da a yau kuke samu ‘ya'yan malamai ba sa ɗauko halin malama. Za ki ganki malama, amma ana tsoro a wuri ɗanki. Za a ganki malama, ana jin tsoro a yi shi da kai. Ana ganin ki malama, ana jin tsoro a bawa ɗanki aure. Ana ganin ki malama, ana jin tsoro miki ɗanki ya ƙaro aure a gidan zuwa ne. me ya dalili ana cewa uwarta ba ta da daɗi daidai ba don Allah mu zanto dukkan wata ɗabi'a kyakkyawa a samo ta daga gare idan ɗan wani zai yi zaki a waje a kama baki in aka jiyo ɗan ya yi zaki a waje to ba iya kama baki za a yi ba yanzu maganar da na faɗa idan malami ne shi na kuskure yo aure gidansa ya zama fitina kallo ake da ke faruwa a gidansa ɗan abu ɗan ƙanƙani in na faru sai a kama shi da laifi ke da ake nake kallon ɗalibar ilimi malama hijabin ki har ƙasa ƴar agaji ranar da aka yi auren aka jiyo daga bayan katanga ko ta kan titi kuna rigima da mijinki matsala ta samu wallahi karatun da kike yi da wa'azin da kike yi ya zama yana daga cikin abin da mutane ke suka cewa ba shi da amfani don Allah don girman Allah mu kula wallahi Allah ya gani bayan sallamewa a sallar juma'a wasu yan uwa sun zo muna tattauna matsala akan zaman aure abin da ya zama central discussion din mu shine ɗalibai mata da ke haddan Qur'ani suna shiga musabaka yanzu an zamana ba sa samun mazajen aure auren su baya yiwuwa me ya dalili wallahi wata jarrabawa su ke shigo mana yarinya sai ta je yin musabaka ta ci ta yi fice idan an aure ta sai a zo miji ya dole ta kuka halitta da ɗabi'unta yaya aka yi ga hakan qur'ani hali bai dace ba a wurin sai nake gaya masa nace wallahi annabi bai taɓa yi kanya ba shi ya faɗa tun kan da duniya yace idan kuka tashi yin aure ku duba wanda kuka yarda da addinin sa wa kullukahu da kuma ɗabi'un sa addini da haɗi kenan ana iya samun mutum a gan shi da siffar addini ko da hali shi kuma zaman aure hali ne sai a auri wanda ba ta da addini a zauna da ita saboda tana da hali mai kyau in na ce ba ta da addini ba wai ana nufin ita ba musulma bace ba ko ba ta da imani ba a'a za a tarar karatun ta dutu duba da ke biyar ba duk da abin kirista a ishi ya take yawo karatun ta nan alwala ta san alwala ta iya kawai a hadari ishma'i in aka zo da sa ta a wasu kayan da ta karanta ba masu a zauna lafiya to daidai wannan gaba na ke darajar hankalin nan lalle ku gane ku fitila ne mutane a anguwa da duk azare ne amma ku duba iya san yawa a wata anguwa shi ta kaɗai ce kuma da gaske ta ce kaɗai ta cancanci ta zo wajen domin waɗanda aka kira ba wanda ya siffantu da waɗanda aka kira sai ita ku gode wa Allah amma malanta tana da wahala hijabin da wata za ta sa ta je ta wuri ba za a yi magana da ke in kin sa to inda za a samu dama sai gidan rediyo sai a kai wurin zaman da wata za ta je ta zauna ba ta ce mata kana ke ana ganin da a wuri maza ma za a rika cewa wancan ce wallahi ya ku me wannan yake nunawa ke in yanzu kin samu wata riga ce a faranci dole a kiyaye sama da shekara ashirin da biyu da suka gabata ba ni mantawa Shek Salu Suleiman Dingi lokacin ina adama wani tashi na zo har an ba ni limanci masallacin Juma'a. Na rasa yadda zan yi. Ina zuwa sai ya ce mini kai haƙuri kai yaro. Amma zan gaya ma abu uku. Na farko riga ta sa annan ka yanzu bata dace da ku ba. Na biyu wurin zama irin masa annan ka bai dace da ku ba. Na uku magana irin ta sa annan ka bai dace da ku ba. Ba na manta waɗannan abubuwa. me yasa saboda kawai akwai limanci a rafiya mu ke ma yanzu da ake ganin ki a matsayin malama ke ma da ake ganin ki a matsayin wanda in wani aikin addini ya taso za a miki magana don Allah idan za ki magana da mijinki kar ki yadda ki magana irin ta wanda san addini ba yanda ka na faɗa wallahi yanzu ki koma gida ba ki san hawa ba ba ki san sauka ba kina yin sallama mijin yana amsawa kina zuwa wajensa da tsinke ki da bari. Sai kalle ni da kyau. Na ce tsinke ki da bari. Don Allah don girman Allah. Martaninki ya sha bamban da wanda ita ba ta kan layin da kike kai. Don ya mare ki a karon farko ba a zagin sa. Ba a maka karami. Ba a zayar mata da mugun magana. Ba a hararan sa. don ba ki san me yasa yana da ba don haka ki matsu kuma a lokacin farki mai magana in za ki iya ki na gode Allah ya baka haƙuri ki wuce sai an nufu sai kike gaya ma wasu in rai ya ɓaci kar a ce za a ɗau mataki sai ma an dinke ki da mari ran ya ɓaci idan kika mai da martani a lokacin kin ɗau mataki me yasa ba za ki yi abin da kike ce mana mu yi ba haka bane haka ne sarki tana gidanki ta shekara ashirin da biyar ba ta samu mijin aure ba hankalinki a tashe kuma ke kike gaya mana komi fa muƙaddari ne me yasa ke ba za ki yi abin da kike gaya mana mu ba ina zaune zaman zaman ki sai kike bin shi sai kika ce wani ba ni kuɗi na yace ni za ki ce mutunci dan kawai na ce ka ban kuɗi na yin hakan laifi ne da ke da kuɗin nawa yi kuɗin naka ne kuɗin ki ne ya rike rigima za a karɓa hakuri za a yi wata ɗaliba a nan ajin mana ba su wani yanzu ba da ma zai zai tasar na za a yi wallahi mijinta kuɗi ne aure zai albashi ya tsaya an sa ranar biki ba a gama gini ba kuɗi ba wuce ta je gidansu tana da kuɗin ta biyar biyu da dubu hamsin kar a gare ki kar ki ce a wani wuri nesa ta karɓo kuɗin nan dindi cash ba a akawun ba Allah ta zo kun zube wa kuke. Aure zai yi na sani. Kace da gida ba na son ganin ka damuwa. Kar ka je ka ci bashi kowa ga kuɗi miliyan biyu da naira dubu hamsin. Ma wani ba na kowa ba ne. Ka je ka ƙara ta gini ka kai auren ka. Kun san abin mamaki? Abin ba da sha'awa? Abin alheri? Abin faranta rai? wallahi ne ya ƙara da gidansa aka zo aka yi aure ya ɗau aman gida sa a sabon gida. Babu alheri ba ne? Mun manta ne la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ina kai kira sun sabon gidan ne. Ki so wa ‘yan uwarki sabon gidan kamar yadda kike so wa kanki. haka kai ba zan gaya muku ya aka tsare ba amma dai kun ji alheri da kai na ji ya aka tsare Allah ya tsara mata albarka don Allah don girman Allah kar mu bari wannan ayar abin da aka zargi wasu ya hau kanmu kada a kira mu da masu imani a karanta mu muna faɗin abin da ba ma iya aikatawa a mazajenmu a ɗa'inmu, a abokan zamanmu, a anguwanmu, a aikin addini. Idan a wannan hidimar haɗuwan wa'azi da da'awa da ayyukan addini ba a ɓata miki rai ba, wata ta je gidan biki an ture ta, wata ta je gidan biki an tsaga mata hijabi, wata ta je gidan biki an sace takalminta, wata ta je gidan biki an sace takalmin ƴaƴanta, wata ta je gidan biki an fasa wa ɗanta kai, kuma dole ta haƙura. ba shi kenan idan mun zo nan an ce mana musamman su hakuri wallahi in wani abu ya faru kar ki manta abin da kike gaya wa mutane wallahi iya motsin nan idan muka gyaru aka ta gyaru da izinin Allah amma kar mu yarda a koma gida da jimma al'adu mu da matsala yanda na faɗa ƴaƴanmu su zama role model ƴaƴanmu su zama fitila gidanku ya zama ana gogoriyar zuwa neman aure ƴaƴanku me ya dalili saboda hakuwar a kan ke ne haƙuri kun zo wucewa an kwata da ruwan kwata kika yi mamashi kika ce ba kawai kika dawo gidan lokacin da kayan kika koma ko sake kallon masu kuka wannan abu da wani bugun ka zo sake yi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya faɗa yana zaune da sahabbansa a masallaci yake dan aljanna dai shigo sau uku dukkan mun san hadisi ne da mutumin ya shigo sau uku shi ke shigowa da aka bi shi a ƙarshe ne ya ci. Ya ce yana da wasu halaye ne guda uku. Bai sani ba ko su sanadi na samun wannan nasara. Ya ce na ɗaya tun da yake a rayuwarsa. Wallahi bai taɓa kwanciya da haushi kowa a ransa ba. Iya kike. Ai kike. Na biyu tun da yake a rayuwar shi yake taɓa tsada da kowa ba. Akwai malaman da suka kawo wannan magana cikin abin da ya faɗa. Amma dai manya guda biyu bai taɓa kwanciya da baucin kowa ba sannan wani bai taɓa samun alheri da ji haushi a zuciyarsa ba. Mu ya mutu. Da kin ji mijin zai yi aure suka ji wani ɗar haka da ke. Yi mana haka da ke. Ha? Wata za ta samu abin da ke kika samu ba ta so. Ko ta kike ya kawo haka ba ta so ne. To me yasa ba ta so? Kina da imani an ce da mu mu so wa ɗan uwanmu abin da muke so wa kanmu mijin ya miki zama da shi lafiya kalau kuna zaune lafiya wata mata hango tana so kin ci bara ta shigo ba alhali an gaya mana tafassahu fil majalis kuna zaune kin miƙe kafa an ce ki dan fara kafa ki wata an shigo ta ƙarra a kafa dan zauna ita bayar kankanuwa ta fito ji ba yaushe ma ta zo duniya yanzu a same shi shi ma kina gaba da yarinya ɗaya kankanuwa don Allah wa ya girman shi fati. Sai da suka samu aure shekara goma, shekara ashirin, ita da yau za ta samu shekaran farko kenan suna mata hasada. Wani shanu guda ashirin ne yake nema ya yi kwaciwo mai baya ɗaya. Kuma ta ƙono na, ana ta faɗo. Sun dai za mu ce wasu ke haƙuri, ku zauna lafiya. za a gayyace ki wata za a mata kishiya an je ana ta mata wa'azi sai uwar gida sai a yi hakuri a zauna lafiya kowa haka ya gada in ma ba miki kishiya a nan ba wanda in na kiran ta a janna eh sai in na kiya ta ki yaya ciki sai an ga taro da ɗan agajin nisa'u sunna da su waye ko a zo a same ki ni na ki kuma umuri ba ku san abin da nake ji ba sau da dama ba za ka gane abin da kake gaya ma wasu na su yi haƙuri zafin da kake ji kake haƙurin ba sai ran da irin wannan abin ya sa ne ka. Allah ya gaba da ki da haihu ba kina gaya ma wanda ba samu haihuwa ba sai haƙuri wannan wani abu ne da Allah ke yi wa bayi kyauta a lokacin da ya ga dama kar ki daga hankali ki haƙuri ke ma ki gaya wa zuciyarki wannan. Daga ƙarshe abin da zan rufe mana da shi don Allah da hikiman Allah duk abin da za a gaya muku a kan aikin addini kar ku ce za ku yi zuciya ku bari kar ku ce za ku yi zuciya ku bari a gida idan za a zo ana zubra baki ana nuna ki ana faɗin kaza ana faɗin kaza in dai har kun fahimci abin da kike yin nan aiki ne da musulunci ya yarda da shi to karfe ta gide na wanda ya bar aikin Allah don maganar mutane ya shiga uku wanda ya yi aikin Allah don maganar mutane ya shiga uku dan adam ba a biyar masa za a zo tafiya wajen da'awa ki kamo hanya ki fita ana cewa kullum kun kasa zaman aure kullum suna kan hanya suna yawo da za ki koma kuma ki ɗauki da ki ce za ki kasuwa kasuwa haka za a sake nuna a ce kun ganta ta zama ballagaza ta kama zuwa yawo ta kama kaman aure dan adam koya za a yi masa ba za a yi masa ba amma dai ku gane wanda ya rubuta aikin Allah akwai abubuwan da ya kamata ya kiyaye akwai abin da ya kamata a cikin shi akai muna fata Allah madaukakin sarki ya ƙara muku albarka Allah ya ƙara mu wannan tafiya ta ku albarka abin da yake na kuskure a cikin Allah ya ba ku ikon gyarawa Allah madawacin sarki ya faɗa mana kawo ayyukan mai ya fi mana kurakuran mu subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh